dangane da sanin gaibu na annabi da a'imma wata hanya ta kawo cikas ga fahimtar madrasar ahalbaiti shine da baibaye shi da ƙarerai da zai sa mutum ya kasa fahimtar menene gaskiya menene karya wannan yana da cikin yunkurin makiya na ƙoƙarin hana mutane fahimtar gaskiya ɗin sai su cakuɗa gaskiya da karya sai su ce to duk ma ya zama karya wato in aka cakuɗa maka karya da gaskiya to ƙarshe sai in aka nuna ƙaryantuwan wancan da can da can sai ka dawo ka ce a kaga ashe ma duk ƙarya ne to wata hanya ta ta nisantar da mutane dangane da koyarwarsu shine da bai shi da wayannan abubuwa ka kamar misali abin makaranta yau shine yunkurin cewa ainihin an ce su sun san gaibu to kuma ba wanda ya san gaibu sai Allah mabiyansu kuma sun yarda sun san gaibu su ma sun ce sun san gaibu alhali ba wanda ya san gaibu sai Allah to kaga kenan wanda ya raya shi masanin gaibu ne ya ce shi ubangiji kuma wanda ya yarda da shi a ubangiji takansa shi ya bauta kaga kenan su suna su wa'annan mabiyan suna sun ɗauke su a matsayin a matsayin iyayen giji koma bayan Allah kenan kaga kenan suna bautan wani Allah ke ba ma kawai a nan ba hatta ma su ma ɗin an ce sun raya su ma iyayen giji to shi kenan wannan wannan wannan al'amari wani lokaci sai na hankalin mutum yake in ma har za a kawo mashi wannan cakudaddan al'amari ya kamata shi ya tantance ci a to su suka ce maka su ne da bakin suka ce maka su sun ɗauke su a matsayin yayin giji ko kuma su a sai sai mutu ba gashi ka ganin ya ce ya san gaibi wa ya san gaibi ban da Allah to ka gani to sai mu ce to abin da ya kamata na farko in dai kai mai bincike ne ba ko da ke su masu masu cakuɗawan ba su so su je su bi ba in kai mai mai son ga gaskiya ne in aka kawo maka wani yanki na wani abin da wani ya ci aka ji an ce kace kaji an ce kaji ya ce kaza jumla kwara ɗaya sai ka ce to a ina ya ce sai a ce a littafi ya rubuta to ka san littafin ba zai zama abin da ya rubuta kenan ba ko sai ka ce a kawo maka littafi sai ce ai bai kamata ka duba littafin ba saboda sun san cewa wannan kid'a din tana da farko tana da ƙarshe an yanke mata farkonta ne an yanke mata ƙarshenta wala Allah ma kid'an ƙarya aka yi sai ka ce a ina ya ce ya kamata idan ya faɗa a wani littafi ne da ya rubuta kana bukatan karanta littafin ne in littafin yana da yawa akalla ka karanta ba wannan babin da wannan maganar take ciki ka gan shi daga farko zuwa ƙarshe to sai ka ga ita jimlan ya mai ta ba da ma'ana an ce man wani ya taɓa zuwa wani masallaci a abuja ya sa masu kaset sai ya danna musu daidai wata jumla muryan wanda ya san muryata zai gane cewa ni ke magana a magana sai ya matsa sai ce to kun ji ko ya ce yana zagin sahabbai to kun ji ko shi da kansa ya faɗa dama abin da muke gaya muku kenan sai ya shiga magana akai to sai wani ya ce masa ya ce to ya jama'a ya za a mishi mu kaman wawaye yanzu wannan shi magana ya sa mana magana kwara ɗaya rak a cikin kasa ya kashe ita kawai abin da mutumin ya faɗa kenan a sa mana mana tun daga farko zuwa ƙarshe su mutane suka ce eh eh eh eh sai aka sa ɓangaren farko har ɓangaren ya gama sai aka ce to a juya aka juya aka gama har ya gama suka saurare shi wajen awa ɗaya da rabi ba inda aka ji an ce ana zagin sabari sai ba su ma ji wannan kalmar ba saboda ta fito a cikin magana ne wato shi ya yanke ta ne ba ta da farko ba ta da ƙarshe sai su basu ma yanzu da a ce musu kalmar nan da aka ce muna zagin sabai a ina take a shi ya yanko ta ne yanzu ba ma na ce ga faɗa na faɗa wani ce suna cewa muna zagin sabai shi ko sai ku muna zagin sabai kun ji ko kun ji ko kun ji ko yana zagi kun ji ya ce da bakinsa suna zagi to alhali cikin jimla aka yanko ta da aka sa ta su sai ba su jimlan ba wasan saboda ta zo tana da kai tana da ƙarshe daga cikin wannan sai irin wannan sai su yanko magana sai su ce maka kaji ma limamin su ya ce kaza wannan ya nuna sun yarda da kaza kenan wannan ya nuna sun ce kaza kenan na irin wannan na ga wani a talabishin yana bayani dangane da cewa su mabiya mazhabar albaiti suna kafirta sauran mutane da yake shi yana da ra'ayin kafirtawa muna ce masa alalle kuskure ne sai ce ai su ma abin da suke da shi sai ce sai kawo wani hadisi da ya nuna cewa ba a karban aiki sai da wilaya ya ce wannan hadisin suna ɓoye shi ba su so a gani amma ga shi hadisin su ne an wani wani cewa ba a karban aiki mutum sai da wilaya sai tare da walayan amirul mu'minina ali bin abi talib da kuma aimata ahlulbayt in ka in ka aiki ba tare da walaya ba ba ka ba to ka gani sai fara bayanin sa to ka gani in ba a karbi aikin ka ba kaga a lahira kana cikin kaga a ma'ana zalika kai ba musulmi ne ke sai nan ya shiga bayani ya shiga bayani shi to duk Allah ya ra'ayi su duk shi a su san hadisin nan kuma duk su koyi sai kai kawai ka gano na'am akwai hadisin ba karban aiki sai da wulaya amma ba wannan ma'anan da yake bashi ba haka yake ne kun bai ji wani shi iya ce masa ma'anansa kenan sharaɗin karban aiki sai da wulaya haka ne to amma kuma ka je ka tambayi ka tambayi shi i mai wannan yana nufin sauran mutane ba ba musulmi ne ba ba zai ce fito ce maka haka ba saboda wulaya akwai ta a bayyane akwai ta a dunkule a dunkule in ka yi imani da muhammadu rasulullah aka tambaye ka me ma'anan imani da muhammadu rasulullah ka ce duk abinda manzan allah ya zo da shi daga wajen allah ka yarda to daga cin abin da ya zo da shi akwai wilaya kaga ka yarda da wilaya a dunkule ko ba a warware ba saboda haka wanda ya imani da muhammadu rasulullah a wurinmu ya wilaya na ciki to sai dai idan an warware masa ya ce yaƙi kamar nasu ba wanda suka sun san sun san imamin zamaninsu suka kuma ƙi imamin suka yaƙi shi to su wannan za su gamu da allah ba uzuri amma da haka ko su ma ba a ce musu ba musulmi ne saboda sun ƙi bin umarnin annabi amma tare da sun sani wannan ayan wa man yushaqi rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla thumma nusrihi jahannam sai ta bi shi amma ba sunan shi ba sunan shi kafiri ne ku dai da kuke jama'atu takfiriya da kuka iya kabarta mutane ku tsaya a matsayin ku ku kuke ce mutane kafirai amma ba ba za a yi ka fassara wannan magana kamar kwaya ka ce yana nufin an ce ma wani kafiri ne ma wani mutum da wanda imani la ilaha muhammad rasulullah sunansa musulmi kuma lazim wilaya na cikin muhammad rasulullah saboda inda za ta mai shi duk abinda manzo Allah ya zo da shi daga wajen Allah ka yarda da shi me zai ce zai ce eh ka sani ko baka sani ba zai ce eh to wilaya bai san shi ba saboda haka yana cikin jimlan abinda manzo Allah ya zo da shi in kuma ran da ta bayyana mishi aka warware mishi ya fahimci haƙƙan manzo Allah ya nasabta magaji mai zai zai karɓa ne in ya gamsu da cewa haka ne amma in bai sani ba aka ba shi wani abin nan zai ɗaya ɗauka cewa kamar yadda aka yi mashi ya girma a ciki haka nan abin yake kuma wannan mai yiwa game da Allah da uzuri mu ba hukunci muke ba muna muna bayyana yadda addini yake to tashwishi daga daga cikin wannan tashwishin har wala yau akwai yunkurin duk wata daraja ta a'imma ko ta ta amirul mu'minina da hasanaini ko ba ta ahlul bait gaba ɗayansu a ɗauki irin wannan darajan har layo a ba wani shi a ce shi ma yana da irin wannan ko kuma a ba wasu ko kuma a- in an kasa a ce duk na gaba ɗayan sahabbai ne gaba ɗaya wannan daraja ba ta- bai keɓanta da ahlul baita to daga nan da- shikenan sai ya zama kenan wato kaga ba wata hususiya kenan ga a'imma in daraja ce to daga cikin kuma har wallahi akwai yunkurin kirkiro su darajoji da ba waɗansu mutane darajojin da suka keta hankali abin nuf- nufi da wannan shine idan mutum ya ga abin ba zai yiwu ba ya zama ya sawwala wannan gaskiya ne sai a ce to ai dama ana karere wajen ɗikiri da darajojin mutane saboda haka kaga duk karerayi alal misali sun ta sun ta kirkire kirkire dangane da darajar muawiya suka yi ta kirkiran wanda yake waɗa- waɗa- waɗa- waɗansu hankali ma ba za su karɓa ba amma dai duk dai an ce hadisai ne dangane da darajar sai suka zo suka ce to dama haka nan al'amarin yake da magoya bayan ali da magoya bayan muawiya duk sun kirkiro hadisai suna ba darajojin suna ba da darajoji ga waɗanda suke goyon baya saboda kaga duk ƙarerayi ne ƙirƙirarru ne kaga wannan ya nuna kenan a zubar da wanne kenan duka biyu abin da suke nufi yau wato in aka aka wan- wan- wannan di- dabara ne na wanda ba shi da abu sai ya kokari ya ce to yadda za a yi a ce kowa ma ba ya da shi tun da yake ba zai a ce duk- duk duk babu wanda za a bi ba to su suna da wanda suke bi to bari mu ɗebo ƙarere mu samu mu ma wanda muke bi sai mu ce to duk abin da yadda bin su gaba daya sai a zauna ba mu bi ba wanda za a bi kenan wato kenan wannan shi- shi ma sukan wannan su ce an kirkiro ƙarere dangane da darajojin mutane da daman gaske to wannan tambaya za mu yi cewa to idan ma an kirkiro ƙarya wannan yana nufin duk abin da aka faɗa ƙarya ne idan akwai ƙarere dangane da darajojin a'imma wannan yana nufin kenan duk abin da aka faɗa ƙarya ne ai sai ka tantance wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya sai akwai hanyar tantancewa ai yawa Wan- wannan kuma wan- wannan kuma wani- wani mataki ne har wala yau da wasu kan ɗauka ana samun su a cikin magoya bayan albaiti sukan ta kawo hululu su ma sai ta kawo hululu wannan in an masu magana kuma su ki ga dukkan dukkan alamu irin hululun da suke kawa yana taimaka ma irin wa'ancan mutane al misali a wajen ashura in ana ba da labarin ashura sukan ta kawo hululu ciki sai a ce ainihin kamar a ce da abin fadal abbas ya shiga fagen fama in yi haka da takobi kawai sai ya share ɗari uku in ya sake haka sai wasu ɗari uku in ya haka sai dubu nan take a kambin a haka ce kwabo ya zubar da gawa dubu saba'in a ce sai a ce allahumma salli ala Muhammad." to sai mutum ya ce to kaji ko kaji ko kaji ƙarerayi ko kaji ko to ko da jin wannan hankali ba zai karɓa ba to amma kun ba yana nufin kenan sai in an gaya musu wai me yasa kuke wa'annan abuwa sai ce ai ana son ne a- a- a- a shajja a mutane shi yasa ake musu ce amma ba amma ba daidai ne kai ƙarya ba ko kuma a bada wani irin labarin wani ƙarya na shan wani wahalan da ba ba a bai auku ba sam sai a ce ya auku sai a ce ana son wani ne don mutane su yi kuka to sai mu ce to in- in akwai wannan ba mu kya ba akwai don har yanzu ma in ka ko yanzu ka- kana buɗe talabishin za ka ga waɗansu canaloli suna ɗauke da irin waɗannan hululai ɗin game da ashura sai su yi ta faɗan abubuwan da suke eh, ba su da tushe to shi- su kuma mun mun fahimci cewa waɗansu su ma gaske magana suna ma waɗancan mutanen aiki wasu ma ma'aikatansu ne. wato ana ƙoƙarin a yamutsa abin ya zama da ƙarya da gaske an cakuɗa sai wani su to ka gani ko ka gani ko don haka masu masu inna masu soke soke nan sai su rika ɗauko abin da wayannan mutanen suka faɗa sai su ce to ku ji wannan barafe da abin da yake cewa kun ji ya to ya za a yi a yi haka nan to mun ji in in- in ma muka yi muku haka nan ai kuma kuna yin haka nan iri iri mana kuma ya fi ya nunnunka wato ainihin bi- idan- idan aka cakuɗa ƙarya da gaskiya mene abin yi ina tambaya ne duk a ce duk a watsar gaba ɗaya ko ku a tantance yau sai a tantance kamar masallaci ne mahaukaci ya shiga ya tsuguna sai aka ce "Mm, mm, mm, masallacin an ƙazanta shi saboda haka a rubda masallacin saboda yin to ai mahaukaci ya yi tsuguno a ciki sai a ce to a rubde shi sai a rubda masallacin me ya kamata a yi a tsabtace tsugunan kalas saboda haka sai mu sai mu tantance ai akwai ma'auni akwai ma'auni na ta- na tantance meye ya inganta me bai inganta ba a sa rariya matata ma a tace sai a tace ba sai a ce duk gaba ɗaya a watsar ba to i- ba ba mu ƙi ba akwai a- a- akwai kudan akwai waɗansu i- m- ba tare da saninsu ba da nufin kuma da kuma kyakkyawan aniya suna waɗansu labaruka wanda suke ba su da tushe kun ba daidai ba ne kuma suna amsa sunan ma- su mabiya a halil baiti kuma ma bamu ce suna amsa ba su mabiya a halil baiti ne ko ko da rashin sani ko da mai su da a wurinsu su suna ganin abin da suke daidai ne amma kurakurai ne to ba yana nufin in sun yi kurakurai duk sai ka ɗora a kur- kuskuren akan cewa gaba ɗaya abin da ake ma kuskure ne sai ka sai sai sai ka bi diddigi don akwai masu tantancewa akwai masu tacewa ai. akwai kuma masu zuwa su yi magana sahihin magana su kuma yi kokari su tato darussa daga cikin wannan su gaya maka hakikanin abu wanda yake hakanan ya faru da kuma hujjoji na cewa hakanan ya faru kuma ma musamman ma a a littattafan da kuma kuke ganin su a matsayin daidai abin da suka faɗi daidai ne ko ma a littattafan mu a wurin mu ba mu da littafi da muke ci mishi ingantacce wani ma ai wani wani bangaren tashwish din kenan sun ce a littafin shi a an ce kaza in ka samu ka ɗauko littafin sai ka ga ruwaya ne wanda mama ba ma na shi abin saboda al al- misali bihar al-anwar sukan ta cewa a bihar al-anwar an ce kaza alhali shi bihar al-anwar encyclopedia ne ya tattaro littattafai ne daban-daban na kowa da kowa duk abin da aka roto a kowane babi ya sa in- in- in- inda za- inda inda za ka da- da- da- da za ka bincika ta- ta kwamfuta ruwayoyin da ku kuka yi ku- yake naku kamar a ce kamar da za ka bur- da za ka buga rawahul bukhari ka- kai ka buga akan bihar za ka ga ya fito da yawa rututu kuma za ka ya fito la addu kaga ainihin ma'ana yana ɗauko ruwayoyin da na bukhari inda za ka ce rawahu bukhari wa muslim za ka gan shi ya fito rututututu wanda yake nufin ashe ba yana nufin abin da duk ka gani a ciki shi marubucin ya ce maka ra'ayinsa ba ne na'am shi malamin shi'a ne amma abin da ya tattaro shi ne abin da aka ji a kowane babi littattafan da suke a wannan lokacin shi ne zai ɗebo a littafi kaza an ce kaza a littafi kaza an ce kaza a littafi kaza an ce wani lokaci yakan zauna ya faɗi matsayi wani lokaci yakan ƙaryata ruwaya ya ce wannan san ba gaskiya ba ne wannan ba zai yiwu ba wani lokaci kuma yana kawo ruwa ya shiru ba zai ce maka komai ba ya kyale ka da hankalinka kaga kenan idan mutum idan mutum ya ɗauko ruwa ya ce ya gani a cikin bihar an ce kaza to sai mu sai mu sai mu ce mishi to eh ka gani a cikin bihar amma je ka bihar din shi mai bihar din ya ce maka ruwayan daidai ne wata Allah ma ya ce yana daga cikin karerayen da aka yi don na sha ganin irin wannan a ce daga cikin karerayen da aka yi har da waɗannan sai a jero karye kare ruwayan karere 33 sai mutum ya ɗauki karya da kirgizi eh kun ji shi a sun ce kaza a littafin su kun ga da suka ce kaza mujalladi na saba'in da bakwai littafi babi na ka shafi kaji abin da suka ce in ka je sai ka duba ya jero ƙarerayen ku ne guda talatin da uku ka ɗauki ɗaya kana ta ihu shi ba ka- ka duba a ciki in kana son ka fahimci abu sai ka to ai wani babi aka faɗa ana a- a babin an yadda ko kuma in ya kawo ruwan ya ma goge magana ko kuma ya kawo ya barka da hankalinka tunda kana da hankali mu a wurin mu ba mu da wani tafin da muka ce duk abin da aka faɗa daidai ne shi ba ya ce maka duk abin da ya ruwa- ya ruwaito ya ce haka wannan aka samu a littattafan musulmi shikenan illa iyaka to amma su su daga cikin wannan shekaru su kaza kaza kaza to sai mu ce muku duk duk duk duk duk a aje shi'a sun ce sunna sun ce duk duk mu aje shi waje guda mu tattara abin da duk musulmi suka ce gaba ɗaya abinda musulmi duk suka ruwaito mu ɗauki wanda ya inganta mu watsar da wanda bai inganta ba ko wajen wane ne in na shi'a ne bai daidai ba a wurga in na sunna ne bai wurga a wurga a ɗauko wanda ya daidai a aiki da shi wannan ba nasiha ba ne abin da ya kamata kenan ka- a tantance daidai a aiki da shi amma littattafai suna ɗauke da abubuwa daban-daban saboda haka masu tashwishi suna da irin wannan gigigi za ka ga su yi ta ba za su bi abu da dukka ba na suna amfani da da- da, eh, ainihin raunin sauran mutane don ba kowane mutum ne yake da imkaniyan ya je bincika ba ya dogara da shi a gaya masa ne kuma daidai mafiyan mutane abin da suka dogara a gaya musu a- kuma suna son a gaya musu gaskiya ne har ma wa'in sukan ce su ba su son kaula ne balai ballantana sarasata a kwar a gaya musu kwara ɗaya kawai su yi. in ka ce musu kaza ko kaza sai ce a ni ga man dai guda ɗaya ya ce a ce haka a duk aro ne ce a to ni daga gamin wanne to ya fi kai wa gamin guda ɗaya ne ba na son ka gaya mana kaula ne ƙaunin wahid kalam wahid kawai halas ka gaya mashi magana ɗaya shi kenan ya huta to shi wannan abin da ya dace da ba'a mai kenan a gaya mashi magana ƙwara ɗaya kawai ya hu- ya huta tunda shi ba zai je ya ta faman bincike ba ko da malamai ku kuke zuwa kuke ta bincike bincike ku wannan ku wannan ku wannan to amma shi ba malami ba ne a gaya masa a ɗau- a- a- a gaya masa gaskiya kawai mutum ne ya zo yana jin yunwa abin da yake so kawai yanzu ya yago loma ya tsoma a mai ya kai baki sai ka ce masa ga dame nan a cikin rubu ga kuma akuya tana mai ana iya miya da ita ga kuma can gonar kubewa na ga sauransu ai ka ba shi aiki abin da yake so kawai yanzu shi ba yana batun a kai ce to ya za a yi damin nan ya zama eh, malmala a ce a a a, ai aiki sai an yi sussuka an yi shiƙa an surfa an niƙa an tankaɗe an rairaye an yi talge sannan a yi kwasa a yi malmala sannan a sami loma to miyan kofa sai an yi kaza sai an yi kaza a harar wannan babin tuwo ke sannan babin miya kuma sai kuma sai an yanko kaza an hada da kaza an sannan so kai kuma yanzu wanda ya ji jinyo yake jinyo mai yake so yanzu kawai ya golo ma kawai ya saka ya tsalam ya kai baki kawai an gama amma da faduka ne ba wani mutum ma ya golo ma kawai gashi nan dama an haɗa mashi gaba ɗaya kawai ya kai baki kawai shinkafa da miya ne aka cakuɗa kawai shi kenan ba wani kace na ce to kaga shi shi shi shi- shi- su, su mutane abin da suke suka a basu abinci su ci to ku malamai masu so suka da shiƙa da tankaɗe da rairaya to ku kar ku kar ku za- kawo mana ƙaiƙayi ku zuba a cikin tuwo ɗin kar ku kawo su da sako da wani ku cakuɗa ku ce a ce a kace ai duk abinci ne kawai a tato mana tatacce a bamu to abin da ya kamata a yi shine in kai in kai ba mai tatan ba ne kai kai maciyi ne to lu- lura ina ina ne ake baka tuwo sosai ba a ma ka hululu ba kar ka je ka kwashi wanda ake tattaro maka abubuwa haka nan a- a- a ingizo maka shi Ka- ka sami inda kake samun tataccen kawai ka kai baki ka huta wannan cin baki nake baku misali da shi amma wannan cin kwakwalwa ne saboda ana zuba a kwakwalwa ne Eh, muke cewa ainihin gaskiyar magana shine eh, kamar yadda eh, wa- ruwaya ne ma wanda yake cewa ainihin eh, ka- kamar yadda za ka i- dubi abin da za ka kai bakinka to ka lura me kake kawo kwakwalwanka domin eh, yadda in ka in ka yago loma ba ba ba ruwanka da ko me ka yago ba ko da ma da wa'yansu abubuwa duk dai za ka kai baki kaka lura ne da kyau ka gani ka ga me ka kai to haka nan ya kamata ka lura ina kake samun iliminka domin abu- abu wanda kake kaiwa baki shi idan ka kai mummunan abu bakin ka ciw- ci- ciwon jiki za ka yi kila ma kila ma ya zama ƙaras kwana amma wanda kake kaiwa kwakwalwa to ainihin ci- ci- in ka sami ciwo ciwon aƙida to ƙarshen ta wuta za ka to kaga wannan ya faɗa saboda haka gara ka tantance ina kake ɗauko ilimi hululu kam lalle an an an yaya mutsa shi iri iri za ka ji ko to ni ban san abin da ya sa- ya samu mutane a wannan zamanin kowane mutum in ya tashi sai ya rika cewa shi a sunci shi a sunci shi a sunci wai ina ruwanka da shi'a ne kai shi'a ne to ka koya mutane ilimin da ka iya mana ina ruwanka da shi'a sunci tun da kai ba shi'a bane a- i- idan mutane suna son sun su je wajen shi'a su sani mana me yana za ka da gaya ma mutane kullum kalawar kowannen su kowannen su shi'a sun ce shi'a sun ce shi'a sun ce ina ruwanka kai in za mu tambaye kai shi'i ne ce a to ina ruwanka da abin da suka ce ga mana in kai kai menene in ya ce shi salafi ne to ga mana salafiya mun sha salafi shi kenan salaf ka kawo ta salaf ba gishiri ba ba sukari wanda ke bukata ya sha wanda kuma ke bukatar miyansa da magi shi kuma ya je can mai magi ba salaf salaf ba ya je ya sami wanda in shayinsa ne salaf ya sa- ya ya ya ba san- ga sanyi ba sukari oho yadda dai kai. in kuma yana son da sukari da zafi ohe ya je inda ake samu ka kyale mutum mana kowa ne ya faɗi nasa ya tallata nasa to insha Allah na ɗauki dogon lokaci ina muku ɗan wannan bayanin ba zai mu karanta ziyaran ashura ba amma za mu yi addu'a ne kawai mu tashi insha Allah an ba mutane littafi an raba mutane littafi ko ba a raba a kar a raba in ba a raba ba don rabawa ma zai ɗauki lokaci na ko buɗe ziyaran ashura amma dai ba lokaci daidai ziyaran ashura ne amma zan karanta za mu yi addu'a ne kawai insha Allah اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأصنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء وتظل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عربتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المن به شعثنا واشعب به سرعنا وارتق به فرقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مكرمنا واجبر به فقرنا وصب به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به عصرنا وانجه به تربتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وبلغنا به سؤلنا وبلغنا به الدنيا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعدنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى المغطين اشف به صدورنا واغفر به غيظ قلوبنا وعدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وك- وتظاهر أعدائنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تعجلوه وب- وبضر تكشفوه ونصر تعزوه وسلطان حق تظهروه ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين